بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وميراث الجد إذا انفرد فله المال وله مع الولد الذكر أو مع ولد الولد الذكر السدس malam ya ce wa miratul jaddi idan farada to gadon da kaka zai ci a dukiyar jikan shi idan wannan kaka ya kaɗaita to falawul malu kaka yana cinyewa dukiya ga baki ɗayanta a matsayin shi na asibi a matsayin shi na kakan yaro wanda kuma babu wani wanda zai ci gadon wannan yaro in ba shi kakan ba to zai cinye dukiya ce ga baki ɗayanta saboda mahaifi idan ya zamanto ba wani wanda zai ci dukiya sai shi kadai to mahaifi yana cinyewa dukiyar ga baki ɗayanta to shi kuma mahaifi idan babu shi to wanda yake tsayawa a matsayarsa shi ne kakan yaro wato baban baban shi na'am walahu ma'al waladiz zakari as-sudus ma'ana wa yufradu lahu sudus ana yanka wa uba ma'ana yanka wa kaka kashi ɗayan shiddar dukiyar jikansa ma'al waladin zakari tare da samuwar ɗa namiji idan ya zamanto shi wannan jikan nashi da ya faɗi ya rasu yana da kwai ɗa namiji an gane ko au ma'a waladil waladi azzakar ko kuma yana da ɗan ɗaji kan shi kuma shi ma namiji to a wannan lokaci kaka shi yanzu ya tashi daga handimewa dukiya ga baki ɗaya ya koma zuwa cin kashi ɗaya cikin shida wato za a ba shi da farali ne saboda wato aljaddu inda adamil abi kal abi wato illa fi masa'ila wato face dai a cikin waɗansu mas'aloli wanda a nan ne baba ya sha bambam da kaka. Nam.
فإن شركه أحد من أهل السهام غير الإخوة والأخوات فليقض له بالسدس To shi kenan fa'in sharikahu a hadun min ahali sihami, idan ya zamanto waɗansu daga cikin ma'abuta rababbuka wanda Allah subhanahu wa ta'ala wato ya yanka musu rabo a cikin Alƙur'ani. idan ya yi tarayya da kaka ghairil ikhwati wal akhwati banda yan uwa maza shaƙiƙai da li'abai da yan uwa mata shaƙiƙai da li'abai banda su idan waɗansu ne daga cikin ma'abuta ci da farali wato suka yi tarayya da uba irin misali shi jikan nashi da ya faɗi ya rasu yana da kwai mata yana da kwai ɗiya ta tsatso an gane ko waɗannan dukkaninsu masu ci da farali ne to fali yi ƙuga lahu bi sulus a kaso na farko a karo na farko wato za a yi hukunci a baiwa shi kaka kashi ɗayan shida gamin fari kenan idan aka ba shi kashi ɗayan shida yanzu sai ya zamanto ita wannan matar ta wannan jikan nashi da ya faɗi ya rasu za a mata za a ba ta kashi ɗaya cikin takwas ita kuma ɗiya ta tsatso za a ba ta kashi goma sha biyu za a ba ta kashi kashi kashi ɗaya cikin biyun dukiyar kakanta babanta wato dukiyar kenan aka kasa ta gida ashirin da hudu saboda ta yi daɗin rabo tun da an samu asudusu da asumun bayan da za a yi ya rabu sai an kai shi gida goma sha biyu to idan aka kai shi gida goma sha biyu sai ya zamanto shi kaka wanda yake bukatar sudusi kashi hudu da a bashi a cikin gida ashirin da hudu idan aka ɗauki sudusi aka bashi sauran kashi ashirin ita macen aure da take neman sumni za a ɗauki kashi uku a bata a cikin yanzu kashi ashirin da hudu an ɗauki kashi bakwai ga hudu ga uku sauran kashi goma sha bakwai yanzu a kashi goma sha bakwai ɗin nan ɗiyar shi ta tsatso shi wanda ya faɗi ya rasu tana da kwai kashi goma sha biyu yanzu bayan an ba ta kashi goma sha biyu akwai kaso biyar da ya saura to shi ne ce fa'in baƙiya she'un minal mali ka na lahu idan ya zamanto wani abu na dukiya ya yi saura bayan an baiwa masu ci da farali rababbukansu to yanzu ka na lahu sai a tattaro a kawa shi wannan kakaɗin a ce kuma a ci gaba da yin jika addu'a ɗan shi kalla addu'a an gane ko wato wannan shine abin da za a yi amma inda a ce yan uwa ne waɗanda suka yi tarayya da shi wato shi wa kakawa a lokacin nan sai ya darji na'am Eh, yana da kwai hanya guda uku in ya zo shi da kwajirin shi in ya zauna wani lokaci ya ce shi ma sa'an yan uwa ne na'am wani lokaci yana da damar ya ce kai yara ina ni ina ku wani lokaci yana da damar ya ce shi barci yake je tun da wuri a raba a bashi nashi ya shiri tun da fari Mm, za a damu tarra gurin fa in kana ma ahli sihami ikhwatun Mm,
فالجد مخير في ثلاثة أوجه يأخذ أي ذلك أفضل له malam ya ce fa'in kana ma ahalin sihami ikhwatun idan ya zamanto akwai ‘yan uwa maza shaƙiƙai ko le'abbai wato tare da ma'abuta waɗannan rababbukan daga cikin waɗanda za a raba wannan dukiyar da su akwai ‘yan uwa a ciki to yanzu malam ya ce faljaddu mukhayyarun fi tsalatsati aujuhin wato kaka za a ba shi zaɓi fi tsalatsati aujuhin a cikin huskoki guda uku yana da damar ya zaɓi ɗaya daga cikin waɗannan huskokin guda uku ya akhudhu ayya zalika afdala lahu afdalu lahu wato yana amsar kowane rabo daga cikin waɗannan rababbukan guda uku kowata huska daga cikin waɗannan huskokin guda uku wanda yake ganin tafi dacewa da shi tafi gamsar da shi wato ita zai ɗauka an gane ko kaka shi saboda shi ya gaje ya ga ta yau wato shi ya san abin da yaro bai sani ba to dole a wannan rabon gadon zai zamanto yana da kwai hikima a ga ya shiga da jallabiya ya fito da best a ga ya fito da best ya shiga da turwakar to haka zai na'am إما مقاسمة muqasamatul ikhwa مقاسمة الإخوة Mm.
أو الثلث من رأس المال أو ثلث ما بقي to shikenan to waɗannan su ne huskoki guda uku wanda ya zamanto zaɓin da za a baiwa shi kaka malam ya ce imma muqasamatul ikhwa imma ya zamanto ya yi gogeggeniya da 'yan uwa ya zamanto ya shiga cikin 'yan uwa sun haɗe da shi da 'yan uwa wato dukkaninsu su ci gadon daidai da daidai an gane ko yanzu a nan wato misali mutum ne ya rasu da ya rasu sai ya bar kakan shi an gane ko da mamar shi da kuma ɗan uwan shi su uku an gane ko to yanzu ita kaka shi kaka in yanzu ya ce za a ba shi sudusi ne kaga na farko ya kwari kan shi saboda yanzu da aka zo rabon gado shi wannan dan uwa dai asibi ne ita kuma uwa dama abin da za a bata shine mai sulusi Mm, sulusi eh Sana ke su da shi shi wani musa ce.
na'am Shi ko?
na'am Sulusi.
ya me za a ba ita uwa Wani
Mm, me za a bai wa uwa sulusi za a wata.
Ah?
Sulusi.
saboda me
Idan an yi shi mamacin Mm, ba ba- ba shi da tsara da shi.
to kuma yana da dan wako Mamu baba.
eh mana a karanta UC da kyau miji na'am ah? ya za a yi
يكون واحد منهم الثلث إن Eh, كان له ولد to فإن لم يكن له ولد وورثه أبوه فعليه الثلث طبعا.
إن كان من إخوة فإنه الثلث Sulusi za a wata.
إلا أن Mm?
Sulusi za a wata. Tunda akwai ɗan uwa.
shi ne na ce me za a bata yanzu rabanta Sulusi za a wata.
na'am to idan aka zo za a yi rabon wannan an gane ku saboda akwai dan uwa ba yan uwa ba sulusi da abata sulusi kashi ɗaya cikin uku shi za a bata idan aka ce yan uwa ya sha bambam da ɗan uwa an gane ko yan uwa daga uku ne abin da ya sama waɗansu kuma suna ganin daga biyu abin da ya sama to yanzu da aka zo aka baiwa uwa kashi ɗaya cikin uku na dukiyar ɗanta yanzu sauran kashi nawa misali a cikin dukiya kashi goma sha biyu aka ce uba in sulusi za a bashi kashi biyu ne za a bashi aiki tunda in aka ce a raba wa mutum mutum shida jika goma sha biyu nawa nawa za a musu jika biyu biyu kashi goma sha biyu aka yi za a bai wa uba sulusi yana da kashi ɗayan shida za a bashi guda biyu ne kashi biyar rakan ne ita kuma uwa da ke tana da kwai sulusi za a bata kashi hudu ne to yanzu dan uwa da ke shi asibi ne kashi nawa ya saura kashi shidda to in kaka ya ce shi ho yanzu ya yarda da a bashi a sudusu ana an kware shi saboda sudusi a nan kashi biyu ne cikin goma sha biyu to amma ya ce yanzu kawai da shi da ɗan'uwan kawai ya ce kaiwa ne wannan mutumin da ya faɗi ya rasu dama daga ne kai ya bari a duniya babu wani wanda zai ci gadon shi a cikin masu ci da da wannan in banda mamar shi kenan kawai mu zo mu haɗa kanmu a raba kaya kowa ya mai addu'a Allah ya ji kanshi kuma Allah sa gaba ya haka wato yanzu ya ce to shikenan kowa kawai sai a sai a raba gida hudu gida uku in aka raba gida uku ita uwa aka bata sulusunta shi da da dan uwa shaƙiƙi da shi wannan kaka sai su raba tsakiya eh zama to wuyansa ɗaya kawai kowa kashi hudu zai ɗauka kenan an gane ko wato kaga nan ya ɗauki sulusi sulusi ya ci ya faci ya ci sulusi wannan mukasa mutul ikhwa kenan aw yusdusu min ra'sil mali ko kuma a bashi as-sudusu min ra'sil mal wato kashi ɗayan shida daga asalin dukiyar daga asalin dukiyar wato shi kuma anan shine zamanto ya ga cewa a cikin gadon shi wanda ya faɗi ya rasu yana da kwai ɗiya mata guda biyu yana da kwai macen aure sannan kuma yana da kwai kaka yana da kwai ɗan uwa kuma ɗan uwa shaƙi to yanzu da aka zo rabon gado ɗiya mata na tsatsume suke bukata sulusani macen aure me take bukata sumuni kaka in ya ce asulusu min ra'asil mali shi tun a karo na farko ma yake so shi a hudda shi saboda shi ya san in ya ce ya zauna hai ta zo kansa da shi da dan uwa kwana ciki ne ga dan uwa nan kuma shari da ya zo shi ya zo shi yana yana santar a kure yana ta kewaye kewaye yana tunanin a kare rabo shi ya kwashe saura to da aka zo da aka kasa dukiya gida 24 su diya na tsatso za su ɗauki kashi sha shida to shi kaka da ya ce shi a fara daga kai shi ya ce shi kawai ai gauga yake ya ba da kuɗin zagal kuka za a je a zage mishi bai sani ba an yi ko ba a yi ba shi dai a sallame shi ya tafi dai ya je shi ya kula da mishi aiki to sulusi za a ba shi kashi hudu ne cikin kashi ashirin da hudu to shi kenan yanzu da aka ba shi kashi hudu ya tashi ya shiri yanzu sauran ɗiya mata na tsatsa guda biyu da kuma macen aure da kuma dan uwa to yanzu ɗaya mata na tsatsa guda biyu suna buƙatar sulusani cikin dukiyar babansu sulusani cikin 24 kashi 16 ne sauran kashi nawa cikin 20 sauran kashi 4 to kashi 4 macen aure tana buƙatar kashi 3 sauran kashi 1 yanzu nan ɗayan shine za a ba dan uwa kaga inda a ce ya ce shi da shi da bukasa mutul ikhwa za a yi maimako ya tashi da rabo hudu da rabo biyu da rabi zai tashi shi dan uwa shi mai tashi da rabo biyu amma da bi da rabi amma da yaga wannan bata gyara shi sai ga gwanda shi dan uwan ya kwana ciki eh ya ce ya ce ba wata zai ba wata kuka da za a zage mu ne na lura in nace in yi tawaru'un anan to kwana ciki zai ina ganin kuɗi ina ganin miliyoyi a zuwa mai doni ƙasa to a wannan lokacin sai ya yi wato sai ya yi a sudusu min ra'asil mali an gane ko au tsulusu ma baqiya ko kuma ya amshi wato tsulusu ma baqiya kashi ɗayan ukun abin da ya saura bayan an hudda mai ci da farali to kashi ɗayan ukun abin da ya saura sai ya ɗauke shi ya je shi kuma ya kyale kawai ya- ya- ya shafa wa kanshi lafiya shi kuma tsulutsu ma baƙiya shi ma'ana shi ne ya ce wa 'yan uwa ba ruwan shi da su ya ce ku yara ne daga nan halƙarfe sha ɗaya halƙarfe ɗaya ta rana in aka kai ma ba za ku takura ba amma mu da ke ji- jiki ya kwan biyu jini da jiki jiki da jini dole yana buƙatar hutu yanzu kuma akwai eh, salatu duha ma bai bana hutu na yi tunanin shi limancin tun wajen ƙarfe bakwai zai hutu shi kuma a shehe da ya kimtsa ya zo shi ya sha ya sha hurar shi da ya zo da ya ga kawai abin da zai hi gyara shi ne shi ya sa dama kafin a yi rabon gada he da ya je ya tambayi malumma to kakanin rabona a cikin wannan duke ta ji kaya da ya faɗi ya rasu da aka ga mushi huskokin nan guda uku ya ce kai ta ƙarshe tashi wato a tsulutsu min ra'asil mali shine inda zai zamanto mutum ya faɗi ya rasu ya bar mamashi yana da kwai yan uwa shaƙiƙai wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya guda biyar kuma ga kaka a share ɗaya yanzu da aka zo da aka kasa dukiya ita uwa mai za a bata sudusi sudusi za a bata saboda yan uwan ba ɗaya ba ne ba biyu ba ne an gane ko sudusi yanzu za a bata sun tashe ta daga cin sudusi sun maida ta cin sudusi an gane ko to saboda a ji daɗin rabon sai a kasa dukiyar a sulusu ma baƙe ko sai a kasa dukiyar gida 24 in aka kasa ta gida 24 ita uwa idan aka bata idan aka bata kashi nawa kashi hudu shine sudusi to yanzu 20 aka ce a raba ta gida uku nawa nawa za a yi Mm. yauwa shida biyu bakwai ɗaya ko to shi kenan yanzu sai a yi sai a cakuɗa rabon wannan na ashirin a maida shi rabo ashirin da ɗaya in aka maida shi rabo ashirin da ɗaya yanzu kaka sai a bashi sulusu ma baƙiya kashi ɗayan ukun abin da ya saura sai a bashi kashi bakwai cikin kashi ashirin da da- da- da ɗayan wannan Sai su ɗauki shafin.
su kuma wannan yan uwa guda biyar a basu kashi sha hudu su duka wanda kaga inda ya ce zai yi mukasama da su shi ma abin da zai tashi da shi kin bashi da yawa ana kaga kashi bakwai bayan da za a yi kowa daga cikin yan uwan nan guda biyar kowa ya dauki kashi kashi bakwai bakwai eh mutum ya yi da yawa ne zai dauki kashi ba wa- ba wanda zai dauki ma kashi kashi uku da a ce kashin ya kai sha biyar ne kowa zai ci kashi uku uku to amma shi yanzu ya lullumka su biyu kowa a ciki ya lumka ya lumka shi biyu hada dan kari to sai je share ɗaya ya raka to shikenan ai ta yaro kyau take bata karko eh su ganin su su ne masu karatu karatun zamani kenan da karatun da za a zo an nuna musu wayo to wanda shine kaka yana da damar yi waɗannan huskokin guda uku na'am فإن لم يكن معه غير إخوة Mm, فهو يقاسم أخا أو أخوين mm.
أو عدلهما أربع أخوات to malam ya ce fa'in lam ya kuma ahu ghairul ikhwati idan ya zamanto babu wani wanda zai ci gado tare da kaka in ban da ‘yan uwa maza zungur to fahuwa yi ƙasin akhan wa akhwaini to shi kaka yana yin muƙasama yana za- daidaita kanshi wato da ɗan uwa guda ɗaya wanda za su ci gado tare da shi ya zo shi ya ce wannan dan uwan na mamaci dama mamacin su biyar rakan ne da shi da wanda ya bari a duniya to yanzu sai ya faɗi ya rasu yanzu ya bar kakan shi da kuma ɗayan ya zo ce kai da Allah mu haɗa hankalin mu menene wannan kawai dukiyar araba ta mu biyu kawai tunda mu duka su bai ne araba ta gida biyu ka ɗauki rabi in ja rabi an gane ɗaya kenan wa akhwaini da kuma ƴan uwa wato mata gu- da yan uwa maza guda biyu yan uwa maza guda biyu a zo kawai a kasa dukiya gida uku kowa ɗauki kashi ɗaya ɗaya saboda kowa daga cikin su asibi ne ana an gane ko aw idlahuma arba'u akhwatin haka ne ko ko aw adlahuma wato ko kuma yayi muƙasama da waɗanda suke daidai da yan uwa guda biyu maza daga cikin yan uwan shi mata su ne arba'u akhawacin yan uwa mata guda hudu a nan idan mutum ya zamanto ya faɗi ya rasu kuma gashi yana ya bar yan uwan shi mata guda hudu ga kaka to yanzu shi kaka in ya ce ya ja da baya to zai iya yiwa a sake da shi saboda yan uwan nan mata guda hudu za su ci sulusani ne da bar mishi sulusi ko to shi kenan da aka zo in suka ce da farali za su ci sulusani za a ba su kashi biyu kashi biyu cikin ukun dukiyar marigayi in suka ce shi kuma a bashi ne sulusi kashi an gane ko kashi ɗaya cikin uku to in aka zo ya ce to shi yanzu kawai da shi da yan wannan nashi mata kawai a matsayin ya da kane ne ake kawai namiji ne a cikin mata kawai a yi lizzakari musul hazil unsayin a kasa dukiya gida shidda in aka kasa dukiya gida shidda kowace ta ja kashi ɗaya ɗaya shi ya ja kashi biyu shine wannan sulusun da zai ɗauka su kuma a ba su sulusani an gane ko to amma
in zalu falahu thuluthu fa'in zado idan hal ‘yan uwan mazan suka ƙaru daga biyu suka kai uku hudu biyar maza, ko kuma matan suka huce haka nan, ko kuma ya zama to ‘yan uwan maza ne da mata zungur ba adadi, to yanzu falahu sulus. Kaka zai ce shi kawai a kasar dukiya gida uku a bashi sulusun shi wanda Allah ya ce a bashi. baya wani zancen ya shiga wani zancen wani aje gur aje meri ta yi sinya a yi kaza a yi kaza wannan duka wannan na wanda basu da aiki ne zai ce shi a bashi sulusun shi ya haƙura da shi Allah mushi albarka Mm, shi kuma ya san wannan shine abin da zai fudda shi na'am fa huwa yarutu thulutha ma al-ikhwati Mm.
illa an takuna al-muqasamatu afdalu lahu to shi kenan mala ya ce fa huwa ya risu tsulutsa to shi kaka yana cin gadon sulusi ne ma'al ikhwa idan suka haɗu tare da yan uwa eh kaka a kowane lokaci shi in dai gadon da za a raba da shi da yan uwa ne kadai to yana cin sulusi ne shi shi yana da sulusi kashi ɗaya cikin ukun dukiyar shi kanshi illa an takuna al-muqasamatu afdalu lahu sai dai in muqasama ta zama to ita ce tafi a gare shi amma in dai ya ga ‘yan uwan ba ɗaya ba ne ba biyu ba ne ba uku ba ne to ba zai ba mukasama in yi mukasama kwana ciki ne saboda mukasama shi ne ce ya daidaita kanshi da shi da jikokin nashi a zo a raba kawai daidai da daidai in maza ne a a raba daidai da daidai in maza ne da mata a yi lazzakari musul hazin ɗin sai to in aka ga in ya ga cewa sun kai mutum uku ha to shi dole a rage mishi rabu Mm, wanda ya amshi sulusun shi ya rike girman shi ya koma gida Mm.
wal ikhwatu lil abi ma'ahu fi adami shaqaiqi ka shaqaiqi wal ikhwatu lil abi yan uwa li abbai ma'ahu waɗanda za su ci gado tare da kaka fi adami shaqaiqi a cikin rashin yan uwa shaqiqai ka shaqaiqi tamkar yan uwan shaqiqai ne an gane ko in ya zamanto wannan shi wanda ya faɗi ya rasu dama shi kaɗai ne a gurin mamar shi amma babansu yana da kwai ɗiya waɗansu suna can anacha waɗansu suna jado waɗansu suna mali waɗansu suna niyami wato dai kashi-kashi ne ya je wannan garin lokaci yana aiki a guri kaza ya auri wata batibiya ya auri wata bamangiya ya auri wata bayarba ya auri wata buzuwa ɗiyan shi dai ga shi dai halin fami ma aka buɗe gurfa aka buɗe saboda fami kin nashi wani ɗan uwan ma bai san ba wani to in ya zama to akwai haka nan kuma shi ya faɗi ya rasu da ya faɗi rasu aka ce ai yana nan a niyami yana daga cikin wanda yan a yan kasuwa suna da kuɗi so daga nan sai kai kokari ka tashi ka ji za mu je wajen ta'aziyar dan uwanmu da ya rasu niyami to ita kuma ba ta'aziyar bace za ta kai ka ita kadai har da abin da ya shafi ita dan abin da ya bari na na- na kazamta ta duniya na'am
fa fa yanijtama'u adahu ash-shaqaiqu Mm.
lilladhina lil abi famana'uhu bihi famana'uhu bihim kasaratu al-mirath To shi kenan fa'ina jitama'u idan ya zamanto sun haɗu, an gane? Idan suka tattaru aka samu ‘yan uwa shaƙiƙai da li'abbai, to a da hushe ɗa'iƙu billazina lil'abi. To waɗannan ‘yan uwa shaƙiƙai za su lissafa wa wannan shi kaka billazina lil'abi. wato ‘yan uwan da suke li'abbai ne in aka zo cikin lissafi kai kaka ba shi shi ba za ka mu kaga dai mu ‘yan uwan wanda muke uwa ɗaya uba ɗaya ma mu shidda ne kaga da wane da wane da wane da wane ba uwarsu ba ɗaya su ma li'abbai ne kaga suna buƙatar a ba su wani abu su ma sun kai su guda biyar kenan mu goma sha ɗaya ne zancen ka ce a baka sulusi ma bai taso bai ce to shi kenan ya ɗan yi murya idan a suka mishi wannan suka mishi lissafin wannan famana'uhu bihim katsiratul miras sai su hana shi kakan yawan cin gado a dalilin lissafa mishi jikoki da- lissafa mishi jikokin shi da suka yi yan uwan wannan mamaci din wanda suke li abbai ba li ishiki kai ba an gane ko saboda me dan uwa li li abbi inda akwai dan uwa shaki baya cin gado to amma su ma jikoki akwai wayan da za su wa kaka wanda wayan wayan wannan amma shari'a ce ta sa su mishi ba wai da da kansu bane kawai za su mishi wayo shari'a ce ta ba su damar su mishi wannan waya in aka zo za a yi lissafi tunda dai yan uwa ne duka har shiƙiƙai duka da shiƙiƙan da li'abban za a yi lissafi in aka yi lissafin to bayan an hudda kaka su kuma yan uwa shiƙiƙan sai su ci li'abbai to ku yi haƙuri ku wannan dama abin da yasa aka yi haka aka lissafa halku saboda cikon banci ne eh irin yadda in ka je kane aka ce lokacin ana taron siyasa ku nawa ne kuka zo ka zo ka lissafa mu 23 ne muka zo kuma wanda ka zan kun zo da su ba su wuce ba mutum biyar wani baka san ba ma daga inda ya zo shi in ka amshi kuɗin mutum 23 sai ka ce ni na kaku ka diba wanda ka kawo su guda biyar ka ba su ka dan ba su wani abu ce ku kuma wanda ya kawo ku je ku kuma ya sallame ku yanzu da cetu na samu na wannan nawa an gane ko to haka ne za a waka ka wayo za a mishi kuma su zo sai su ɗaya su daidaita da su da ƴan uwansu li'abbai saboda li'abbai ba za su ci gado ba su ko kaɗan
ثم كانوا أحق منهم بذلك إلا أن يكون مع الجد أخت شقيقة ولها أخ لأب أو أخت لأب malam ya ce sun makanu a haƙa minuhun bizalika sannan kuma wato sun kasance waɗannan 'yan uwa shaƙiƙai sun kasance su ne a haƙa bizalika su ne mafi cancanta da wannan abin da suka hana wa kaka na yawan cin gado minhum daga 'yan uwa li'abbai wato 'yan uwa shaƙiƙai su za su je su raba kayansu 'yan uwa li'abbai suna gani suna zara ido suna lasawa da baki Mm, sai haƙuri na'am illa an ya kuna ma'al jaddi ukhtun shaqiqatun wala ha akhun li abin sai dai in ya kasance to a raban gadan da aka zo shi kakal shi ma ashe yana da kai kanwa shi yana da kai kanwa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya sannan kuma wannan kanwa tashi wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya wato su ma kakannin su uku ne maza biyu mace ɗaya da macen da namijin ɗayan su uwarsu ɗaya ubansu ɗaya shi kuma namijin ɗaya baba ne ya haɗa su an gane ku? tawo au akhun wa ukhtun li abin ko kuma ya zamanto akwai ɗan uwa da ‘yar uwa li abiya to abin da ake nufi a nan kakannin guda hudu ne dukansu babansu guda amma guda biyu uwa da uba suka haɗa su misali a mana mamudu kasan alhaji gun ta da hajjara biya da da da wannan alhaji muhammad menekinsu ne ɗaya uba ɗaya ko.
uwa ɗaya uba ɗaya to shi kenan da imrana da zara menekinsu ne Uba ɗaya.
su ma uwa ɗaya uba ɗaya ko to yanzu a ce a ce misali a saifu Mm. Ɗan gidan alhaji ma ɗan gidan abu ya uwa jikan wani ne alhaji ma.
jikan alhaji Muhammad. to yanzu zai zamanto ya bar dukiya kuma babu wanda zai ci gadon shi sai yan uwan shi baban shi da maman shi duka ba su da rai Mm.
yan uwan nashi wannan zai zama to kai shi kuma da abdu ba kaga mace ɗaya gare shi ba zai daɗin da yana da to eh, a- a ƙaddara yana da mata guda biyu to sai zama to ya bar yan uwa shaƙiƙai da yan uwa li'abba Mm.
to in aka zo za a raban gado dan da za a yi za a lissafa wa kaka hal ɓangaren li'abbai in aka lissafa mashi su shikenan za su hana shi yawancin gado to shi ma kuma in yayi tunani tunda ai a cikin wanda suka huto uba daya akwai wanda suke ciki daya akwai wanda ba sa ciki daya shi ma dalilin wancan na sama wanda suke matsayin mataki ɗaya da su wanda kowane yana da damar ya ci gadon wannan yara an gane ko to shine kuma sai shi ma ya ɗanyi salsala to shi kenan fata hudu shiƙiƙatu nisfaha mimma hasala yanzu idan aka zo ‘yar uwa shaƙiƙiya ta wannan kakan sai ta amshi nisfinta saboda ita dama nisfi take bukata mimma hasala daga abin da ya samu ɗin za ta ɗauki kashi ɗaya an gane ku za ta ɗauki kashi ɗaya cikin kashi biyun dukiyar jikanta saboda jikanta ne da baban baban shi da ita uwa ɗaya uba ɗaya suke za ta ci nisfi an gane wato sallimu ma baƙiya ilaihim to sai ta miƙa abin da ya yi saura zuwa ga su waɗannan ‘yan uwan nata shaƙiƙai da li'abbai na sama kakannin nan ga baki ɗaya za ta ba su nisufi za ta ba su saura an gane to bayan ta ba su saura yanzu abin da yake faruwa shine ɗan uwan nata wannan shaƙiƙi wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya shi kaɗai ne zai ci gadon wannan lokaci eh an gane
ولا يربى للأخوات مع الجد إلا شرف الراء وحدها وسنذكرها بعدها بعد ذل- بعد هذا mala ya ce wala wannan mala ya- a ƙara karatu wannan gurin koko sai gobe wala yurba lil akhawati ma al jaddi wato ba a yin ƙarin komai lil akhawati ga ƴan uwa mata ma al jaddi tare da wato kaka ba a yi musu ƙarin komai idan aka zo wato e, yan uwa mata muka ce a ɗazu imamu qasimatul ikhwa in ya zamanto mata ne guda hudu ko sama da hudu wato zai ce a ba su lisanin su shi a ba shi sulusi an gane ko illa fil gharra'i wahdaha face dai a cikin farillar da ake ce da ita al gharra waɗansu daga cikin malaman mirasi suna ce da ita al akdariya al akdariya wahdaha ita kadai to a wannan lokacin wato saboda akwai cakwakiya a ciki akwai cakulutu a ciki to a wannan lokacin za a kara musu wani abu wasa na zukuru ha ba'adu ba'ada haza insha Allah malam ya ce to za mu ambaci farilla ga ra'iya wato bayan wannan tattaunawar in Allah subhanahu wa ta'ala ya so Mm, sai eh eh wala yarsul maula to mu je mu.
ويرث المولى الأعلى إذا انفرد جميع المال Mm-mm.
كان رجلا أو امرأة فإن كان معه أهل سهم كان للمولى ما بقي بعد أهل السهام to shi kenan wala ya ce wa yaritsul maulal a'ala wato maula al maulal a'ala bararre wanda yake madaukaki idan aka ce al maulal a'ala dama maula zai iya dokan bawan da aka yanta zai iya dokan wato shugaban da ya yanta bawa kuma zai iya dokan Allah subhanahu wata'ala kuma zai iya dokan wato kananka wanda da babanka da baban shi wa ɗaya uba ɗaya an gane ku Mm, kamar yadda eh, waɗannan dukansu sun zo su wato a ƙur'ani ya ce zalika bi anna allaha maulal ladina amanu wa annal kafirina la maula lahum to amma a cikin karatuttuka na hadisai zaka dinga ganin an nafi'in maula abdullahi bin umar wato saboda bararren bawon shi ne to kuma akwai gurin da za ga an- abdullahi bin umar maula nafi'in saboda shi shi ya yantar da shi to kuma walau kana maula imra'an wa wa- la la la la- la- la an qadha karbi aw la farrajani gada kamar yadda tsarfa ya faɗa wato walau kana maulaya da a ce wannan ɗan amin nawa ya kasance to ya zano shi an gane ko to almaulal a'ala yana cin gado idan farda idan ya kaɗaita wannan bawan nashi da ya yanta da ya faɗi ya rasu to kuma ba wani wanda zai ci gadon shi to waya ritsu jami'al mali yana gajewa dukkan dukiyar gabaki ɗayanta kana rajulan aw imra'atan wato wannan almaulal a'la almu'tiqu din nan ya kasance namiji ne ko mace ce ce eh in dai mutum shi ya yantar da bawa namiji ne ko mace ne in ya kadaita to zai iya cinya dukiya ga baki daya an gane ku fa in kana ma'ahu ahlu sahamin kana lil maula ma baqiya ba'da ahli siham idan ya kasance tare da shi wannan almaulal a'la akwai ma'abuta ci da farali yana da mata shi wannan bawan da ka 'yantar da shi bayan ya samu 'yanci ya je shi ya nemi dukiya ya yi kasuwanci ya zo shi ya aure to ya zama to yana da sabon armeni ya rasu to yanzu macen aure tana da kwai rubu'i a cikin dukiyar wannan mijin nata to bayan an baiwa wannan macen auren rubu'inta to abin da ya saura sai a baiwa shi wannan almaulal ala ko kuma ya zama to yana da aure ya aishi ɗiya ɗaya ne ya aishi ɗiya ɗaya da shi da wannan matar ya rasu to shi kenan aka zo za a kasa dukiyar ce kawai gida gida takwas in aka kasa gida takwas ita ɗiya ta tsatso za a ba ta kashe hudu ita mata za a ba ta kashe ɗaya sauran kashe uku sai a baiwa shi shi wannan almaulal ala shine ce kana ma baqiya ya kasance abin da yayi saura za a bayar da shi ne lilmaula ga shi wannan almaula ɗin wanda ya ‘yantar da wannan bawa ɗin ba da ahali sihami bayan ma'abuta rababbuka an ba su rababbukansu alhamdulillah ya wallahu ta'ala alam